إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام إن مما يفت الأكباد كمدا ويؤرق الأجفان ويعذر القلوب أن ترى أعداء الله من اليهود والنصارى يتسلطون هذا التسلط ونسمع من قاداتهم تسريحات تلو التسريحات وما يستعدون له من تهجير وقتل بعد تجويد أهل القصة الحبيبة أيها الإخوة الكرام فللمسجد الأقصى وما حوله من أراضي الفلسطينية الغزة وغيرها منزلة رفيعة في الإسلام وعند المسلمين بعد أن تحول إلى إلك الأمة الخاتمة فالقدس والأقصى يسكنان قلب كل مسلم على وجه الأرض أينما كان إذا فإن مسؤولية حفظ وتكريم المقدسات على كاهل كل من ينتسب لهذا الدين لا تختص بطائفة دون أخرى فكما أن مكة والكعبة أماكن مقدسة في ملة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام فقد امتد تلك التقديس والتكريم إلى هذه الأمة المسلمة أيها الإخوة الكرام المسجد الأقصى ذلكم المسجد الذي أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه كما قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسر, أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم أيها الإخوة الكرام المسجد الأقصى هو ثاني مسجد وضع في الأرض لعبادة الله وتوحيده وفي الصحيحين عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قال ثم قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام المسجد الأقصى ثالث المساجد المعظمة في الإسلام التي تشد الرحال إليها لطاعة الله تعالى وطلب المزيد من فضله وكرمه وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء دينك ودمر أعداءك أعداء دينك ودمر أعداءك أعداء دينك آمين يا رب العالمين ɗan uwa musulmi a takaice abin da nake so yau yi bayani kan shi mas'ala ce wadda tana bakantawa ko sa damuwa ga dimin imani damuwa da bakin ciki ganin yanwa yau ina magana kan mas'ala ta Falastin ko wance Gaza da mun ce al-gazza muna magana kan asalin tushen maganar masjidul aqsa yan uwa abinda kamata musulmi ya sani turawa ta hanyar sadarwa a kafin makawo ba sun yi aiki da hanyoyinsu na sadarwa sun raba mu da wani abu mai tushe a cikin rayuwarmu sun mai da masa'alar kudus ko falastin masa'ala ce ta larabawa larabawa ma aka koma falastinawa falastinawa ma aka koma 'yan gaza alhali haƙiƙanin al'amari lamarin ba nan mulki ba gaskiya ba ce yaudara ce daga cikin yaudara ta makiya addinin Allah za mu ce turawa da yahudawa yan wa yau in za ka gano yau inda za a ce maka yau an kai hari makka ko madina hankalin kanunin zai tashi za ka samu damuwa za ka iya zuwa ka mutu ko mika bada an kai makka an kai madina hari in wato wannan masala ka ɗauko makka ka ɗauko madina ka gama da ƙudus masala guda ce ga wajen imani abu guda ne amma sun raba abin sun mini abin na wasu ne daban ɗan lamarin ba haka bai ke in wannan masala za mu kawo don dewai so da yawa mutum ya san masala zai ba shi dama a ilmince ka san wani ɗoka za ka mata maimakon wancan ɗoka na maƙiya Allah ka san matsayinka na musulmi mai matsayin ƙudus gwamnati gaza ko falastin in wa muna shi dai yanda kullum irin yanda gallazawa ta kai ta kawo da bayan kisa da kore mutane da irin dai abin da ake ji yawa Palestine da maganganu kullum da barazana iri-iri zaka ce a duniya ba wata kalma ta musulunci sai abin suka ga dama su kashe na kashewa kodin shiru kake ji kamar ba mutane bane in wani iya daga cikin makitin wannan turawa wanda muke fatar Allah subhanahu wata'ala ya halkar da al'umma. wa matsala ba wani abu ne ba sabo ba a rayuwar masu imani, amma abin da ke da haɗari mutu zuciya. Ina ga yanwa abin da ya dace da yau mu yi bayani musan asalin matsalar matsayin wannan wurare daga ba za mu kawo bayani insha Allah. Yanwa Kudus da dukkan ƙasar Falastin za mu ce a yau wani wuri ne mai matsayi maɗaukaki a wajen musulmi a duniyar musulmi iya da cin wurare wanda jigin da musulmi yake ya zamanto iya da tunanin wannan wurin mai zai kasance me matsayin wannan wurin abu ne a zuciya duk mai imani a duk inda yake kuma masalar kudus ko mu ce palestine ko mu ce gaza gaba ɗaya masala ce ba ta keɓanta ba daga larabawa ko palestinawa ko ‘yan Gaza ko a ce ma Hamas. In wa idan ana maganar Gaza Palestine ba magana wata ƙungiya ba magana ƙungiya. Wannan ya cikin Yaudara suke kawowa a ‘yan Hamas kaza ne, me kaza a ƙi da su, zama ƙi a a. Yau idan ana maganar Makka a Madina, a Makka ba mutanen banza a yau, ba mu nawo kai a Madina, ba mu su a yau. Amma kunan Makka muke wa, Madina muke wa ba mutanen ba. Dai na kawo maganar Kudus, kaka kawo maganar wata ƙungiya wasu jama'a. A wuri ne, wurin ake wa, kun so masu ma abin saboda wurin suke yi ba da mutanen ba ka san da haka masu zuwa rikici da ake da kudus yau domin kudus wuri ne wanda dukkan wannan addinai yahudawa nasaru da musulmi kowa wuri ne wanda yake karama kuma yake so yake bashi matsayi duk wani addinin gaba daya dirgima da ake yi wurin ne ake yi ba mutanen ba yan dan haka cewa wannan masala yanda ka san da yawan masarar makka da madina haka ya kamata mu zamanto a wajenmu duk da yanwa wannan masallaci shine wanda masallacin da Allah subhanahu wataala da zai tahiya ta musamman da annabi da tahiyya da ba'awa ko ba cikin annabawa tahiyya ta Isra'i da Mi'raji da yayi cikin dare daga makka Allah subhanahu wataala ya ko manzon Allah gayyata sabo na kira zuwa sama wannan tahiya duk da manzon Allah daga Makka yake a Makka yake amma ba a dauke shi daga Makka kai tsaye din an san matsayin Makka zaman ta cibiya ta duniya amma da muhimmancin wannan wurin wannan darasin sai Allah ya da aka kai shi Qudus tukwan a lokacin nan bayan zuwa Qudus sakon ya bayan kuma ya ma sauran Allah ya gama annabawa ya musu sallah ta musamman a Qudus aka yi jami'i na annabawa gaba daya a Qudus ya musu bayan ya musu limanci to ko aka yi sama da shi sama ta daya ta bakwai zuwa mugai tikewa inda Allah tsira shi to wannan an yi shi ne a wannan wuri wanda in a wancan zamani wani abu ne wanda ya saba ma hankalin adam ba imani ba a ce maka ayi wannan tahiya ta wata wata biyu zuwa zuwa wata guda a je a ce an dawo a dare guda ana cikin daman matsala a makatar shi imani annabi sallallahu alaihi wasallam kurin an waye gari ya ba mutanen maka labari jiya a daren jiya na je baitul maqdis na dawo kace kai ka jo ka jo sabuwa ko suka samu abun wadi abun ƙara shuba ga masu imani ɗan wa har aka samu wasu masu rauni imani suka yarda aiki da kwallo su hankalin su ta yaya za a yi zaune wurin shekara biyu a dawo dare ɗaya ya wannan shine nukuta da kamata mu tsaya kullum idan Allah iya magana manzo Allah ce kaza in da bi ya tabbata daga Allah ko manzo Allah aiki da kwallo kan matsala ta rishin imani kurin ka yarda sami'na wa da ko ban gane ba in wutar jama'a ta farko sun yaki da kwallo su suna ga baiwa sai ka sha a yanzu in wa wannan wuri dan adam ne ba dan adam ne na'ura za ta izo wani wurin ta dawo cikin awa daya ba da guda ba ka suna ga baiwa su kawo ma Allah wasu to in wannan tahiyya an yi ta kuma hikimar Allah subhanahu ta tabbatar musu an ba shi imani ba manzo Allah manzo ne na Allah bayan ya ce suna shakka suka tsaya da shi ka ce ka ji a mun san garin gaya mana mutum da kasa kowa nawa ce taga nawa ce in wa duk wannan abu ne na akure ba hujja bace bi je ba zan mai hudu ba kohano ce ta gano ce ba wani sha gama misali har a yau bana gama kudin masallacin ta gano ce wallahi mun ilga ba shakar mana wannan mun kusa mun kusa shin da don hada bakwai ko amma da bana gama ka yau ta gano ce anan wallahi mun gana gama ina gaban ilga kenan cewa kohano ta gano amma duk da haka Allah dai tabbatar da annabin shi bashi ma'ana hujja yanke hujja sai aka dauko mutum gaba ɗaya gashi a gaban shi a ganin shi sai ce musu kowa kaza wuri kaza kowa kaza wuri kaza taga kaza wuri kaza yadda yake da muka sha gaban shi kusa gani ɗan wata kashe wani wannan muna magana wai mahimmancin wannan wuri ga musulmi nan ne aka isra'ila da manzana zama daga makka zuwa madina kuma bayan haka yan wani masallaci shine masallaci wanda a duniya duniyar allah a duniya shi masallacin aka kawa na biyu a wajen bautar allah da kaɗaita Allah da ibada shi da matsalaci na biyu. Wata ruwa da Bukhadakar Musulmi ya kawo, abu zana kita ya Rasulallah, a duniya wani masallaci aka fara ginawa don bautar Allah a saman ƙasa. Ya ce masallajin haram, masallacin haram ana na makka. Ke ce sun ayi kun bayan shi wanne, ya ce masallajin al'aƙasa. Kayan na madina shi ne na biyojin ginawa. ya ce musu ƙasa shi ne na biyu a saman duniya sai ki tambaya kan bai nahuma tsakanin wancan musu haram da na aka sa shekara nawa tsakaninsu ya ce shekara arba'in kakinan masallaci na biyu a duniya duk da wajen daraja ce aka kawo na makka a gaba na madina na biyu a ƙasa na uku amma wannan su ne a duniya kamar cikin wata ruwaya wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa bai halitta a yi bulaguro na musamman don matsayin wuri a duniya ko ina ne ka ɗar musirdi ka yi bulaguro na musamman zuwa wuri a duniya sai wuri uku rak nan ne kaɗai musulmi zai iya bulaguro ya je kuma ya samu lada amma din da ba haka ba kai niyya samun lada ko fadala a wani bulaguro na musamman ba lada ba sai ma azaba lahi ne wannan wurin uku su ne masajidul aqasa da masajidul haram na makka da masajidul yace yace da wannan yace da wannan masallaci nawa sai masajidul aqasa dan wa almuhim wannan masallaci wuri ne wanda ya dace duk mai imani ya zamanto iya cikin rayuwarmu iya cikin tunaninmu abinda suke so su ba magana ba ta mutane a'a wurin suke so su mallaka kuna ji dai da kalmomin suke yi har ma a ba da miliyarka a sai wurin ka za ku gane wurin ne suke so to in wadan haka a takaice duk wani magana ta kabila magana ta kungiya magana ta jinsi ba ta taso ba ga mai imani kan masajidul aqsa abin da kamata da duk zuciyar mai imani ɗan wallalle abin ba daɗi wallahi da yawa na bar shuraren wata kallon jazira wata arabiya wata tafisar saboda idan na kalla wallahi kullum ji kamar tasiranta kullum ban ji a cikin matsala abin da kana bakin cikin kana kallo ba abin da ka iya illa bakin ciki ya ƙara mamaye ka amma yawa menene akwai damuwa amma kan mu damu da cewa jarrabawa ta al'anwa duniya ba abin da bai yake wa kana alƙashi in ba ƙarshen kula Allah ba da abin da ana yi haka Allah ya tsara haka Allah ya tsara kuma insha Allah akwai mawuta koyaushe ne abin da ke da matsala mutu zuciya dan wa insha Allah a darasi na gaba za mu ga irin wannan abin ya taɓa kana da yau kana ya akai ya ka samu wuta Allah kai mu da san gaba insha Allah